إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta talata a yau muna 27 ga watan a jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da a sha takwas ku a gani? na'am sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma a cikin karatunmu na littafin al'aqidatul wasiliya wallafan babban malami shekul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn abdullah ibn taimiyat al-harrani rahimahullah ta'ala a wannan masallaci mai albarka masjidu talha bin ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar buhari kotes a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen ayoyi da malam yake mana bayani akan siffantuwan Allah subhanahu wata'ala da wato siffa ta ji da gani ƙarƙashin ayoyin qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir فدن الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء دفدن الله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون waɗannan su ne ayoyin da muka tsaya a kansu a darasinmu da ya gabata wadda muka yi bayani akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da siffa ta ji da kuma bambanci da ke tsakanin jin Allah da jin bayi da bambancin da yake tsakanin ganin Allah da ganin bayinsa yadda Allah ke gani ya bambanta da yadda bayi suke gani yadda Allah ke ji ya bambanta da yadda bayi suke ji akwai bambanci tsakani saboda kamar yadda muka ambata shi jin Allah da ganin Allah ji ne da gani wadda yake kewaye da kamala daga farkonsa har ƙarshensa mu kuma bayi jinmu da ganinmu ji ne da gani wadda ke kewaye da na ƙasa daga farko har ƙarshe saboda haka kaga da kamala da na ƙasa abubuwa ne guda biyu kishiyoyin juna wadda ba za su taɓa haɗuwa ba saboda haka din an siffanta Allah da siffan ji an siffanta ɗan adam da siffan ji ko an siffanta Allah da siffan gani an siffanta ɗan adam da siffan gani wannan ba shi ke nuna cewa an mai da Allah ya zama kamar ɗan adam ko an ɗaukaka ɗan adam an kai shi zuwa ga darajar Allah ba domin akwai bambanci tsakanin jin Allah da ganin ɗan adam akwai bambanci tsakanin ganin Allah da ganin ɗan adam a abinda na manta ban ambata mana ba satin da ya gabata shine shi jinmu mu 'yan adam da ganinmu yana bukatan wasiɓa tsakanin kai da abin da kake gani idan wannan tsakatsakin ya kawu to ba za ka gani ba amma shi Allah bai da bukatar wannan misali a jikin ɗan adam da me yake ji da kunni da me yake gani da ido wannan idan shine alatul basari wannan kunnen shine alatul sam'i to shi ɗan adam idan aka toshe kunnen to jin ya kare ke shi ɗan adam idan aka toshe idonsa aka rufe idon ganin ya kare kenan saboda haka shi ɗan adam daga cikin naƙasan ganinsa shi ne shi a karan kansa yakan iya hana kanshi ganin kana rufe ido yanzu ba za ka gani ba kana toshe kunnenka yanzu ba za ka ji ba saboda haka inda za a wayi gari a ce idan mutum a shafe yake ba zai gani ba inda za a ce kunnensa a shafe yake ba zai ji ba saboda kaga wannan bambanci ne tsakanin jin Allah da jin dan adam da ganin Allah da ganin dan adam shine shi dan adam wajen ganinsa yana buƙatar na'uran ganin shine ido shi dan adam wajen jinsa yana buƙatar na'uran jin shine kunni kunni muna fahimta ku amma shi Allah bai da bukatar haka tare da cewa ayoyi na alkur'ani da yawa sun tabbatar ma da Allah siffar ido cewa Allah yana da ido Allah cewa yi wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusurin tajiri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir amma wannan ba shi ke nuna cewa dole sai da ido Allah zai gani in babu ido ba zai gani ba wannan bambanci ne tsakanin jin Allah da jin dan adam da ganin Allah da ganin dan adam muna fahimta ku Allah ya samu dace to ayoyin da zamu tashi akai insha Allah ta'ala za su yi mana bayani ne akan sifatul makri wal kaidi wal mihali lillahi ta'ala siffan makirci da kaidi da ukuba ga Allah madaukakin sarki malam yace wa qauluhu ta'ala da fadin Allah da yace wa huwa shadidul mihal ay shadidul akhdh bil uquba Allah yana da tsananin kamu wajen uquba Allah ya iya damka inna batsha rabbika la shadid lallai damkar ubangijinka Allah yace mai tsanani ce Allah ya iya damka idan Allah ya damki mutum to ba zai iya kubucewa ba shine shadidul mihal kenan ai shadidul akhdhi bil uqubati saboda haka wannan siffa ce ta Allah cewa Allah yakan damki waɗanda suka yi masa laifi kuma damka irin ta masu iko wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamun Allah mai tsanani ne kamun Allah mai radadi ne inna akhdahu alimun shadid Allah yana kamu Allah yana damka to wannan shine Allah ya ce wa huwa shadidul mihal Allah shi din mai tsananin wato kamu ne da ukuba idan muka dauko farkon ayan zamu ga Allah yana cewa huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء من عباده وهم يفوي فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله تعالى Allah ya ce shi ke nuna muku walƙiya idan walƙiya ta zo sai ku zama cikin hali guda biyu kuna kwaɗayin samun ruwa kuna kuma tsoro ga kwaɗayi ga tsoro kuna son ruwan ya zo kuna kuma tsoron wataƙila mai yiwuwa akwai wadda yana nesa daga gida mai yiwuwa akwai wadda ya yi shanya mai yiwuwa kuna kuma tsoron kada ruwan wannan walƙiyan da wannan hadirin ya juya ya koma azaba irin yadda aka yi ma'adawa sannan Allah shi ke tada shi ke haɗa wato girgije mai nauyi mai tarin yawa sannan wato mala'ika mala'ika na da ke yin tsawa tsawon nan da muke ji na arra'at mala'ika ne ke tasbihi lokacin ruwa idan yayi tasbihi sai mu ji tsawa to shine Allah ya ce wannan mala'ikan na tasbihi tare da gode ma Allah sannan Allah ya ce a Allah subhanahu wata'ala shi ke turo da tsawa ya sauka akan wanda ya ga dama cikin bayansa a daidai lokacin da mutane suke jayayya game da sha'anin ubangiji bayan kuma Allah shine mai tsananin ukuba mai tsananin kamu idan an saba masa saboda haka Allah yana da tsananin damka kuma idan Allah ya tashi damkar mutum yakan kama shi ne da irin yadda shi Allah ya ga ya dace da shi ma'ana ana iya samun mutane goma su yi laifi iri ɗaya kowa Allah ya yi mishi ukuba daban-daban muna fahimta ku kowa Allah ya mishi ukuba daban-daban yanzu ko jarabawoyin rayuwa an ka ɗauke mu kowa da inda jarabawansa ta zo kowa da inda jarabawansa ta zo wani iya masifansa a duniya motan da ya cire kuɗi ya saya kullum sai ta sa shi ɓacin rai wani mashin ɗinsa wani kuma a cikin gidansa wani a cikin gidan matarsa ce wani a cikin gidan ɗansa ne wani makwabcinsa ne wani wane ne wani wane ne kowa da irin yadda aka jefa mishi tashi jarabawar in wani ɗan makwabci ne aka haɗa ka da shi in ya dame ka sai ka ce to za ka kai shi police station to amma matar ka ce baya za ka yi kaga wannan sai dai haƙuri saboda haka kowa da irin yadda Allah ke iya damƙansa Allah ya tsare mu daga kamunsa wa qawluhu da fadin Allah ta'ala da ya ce wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin Allah ta'ala ya ce wa makaru kafiran nan sun yi makilci sun kulla kaidi wa makarallah Allah ma kuma ya kulla musu makilci wallahu khairul makirin Allah shine mafi alherin masu kulla makilci a suratul naml yace wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun Allah ya ce sun kulla makirci mai girma mu ma kuma mun kulla musu mai girma amma su ba su sani ba ba sani ba a suratul anfal yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin tuna lokacin da kafirai ke kulla maka makirci lokacin da suka zauna suna mitin akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya za a yi da shi liyuthbituka wasu suka ce a kama shi a daure shi aka ce a'a ai in kun kama shi kun daure shi kuma danginsa suna rayi ba za su bari ba dole za su fito da shi aw yaqtuluka to yanzu abin da za yi shine a kashe shi idan kun kashe shi kuma ai danginsa za su nemi diya za su nemi daukan fansa aw yukhrijuka to kar a kashe shi za a kore shi daga garin to in kun kore shi daga garin ya bar nan zai tafi can inda ku kore shi ya je ci gaba da yada da'awarsa kan ku an kada su dawo su mamaye garin ku sai Allah ya ce wayam kuruna daidai lokacin da suke kulla makircin nan suna kulla makircin wayam kurullah shi ma Allah na maida musu makircin su kansu wallahu khairul makirin Allah shine mafi alherin masu makirci to menene ma'anan lafazin almakuru almakuru malamai suka ce shine at-tawassulu bil asbabil khafiyya ila al-iqa'i bil khasmi kuna musu da mutum kuna rigima da mutum kuna fada da mutum sai ka shirya wasu dabarbaru a boye ba tare da shi wadda kuke rigiman da shi ya sani ba don kafar masa rigima ta hada ku da wani zama da za ka yi ka yi tunanin yaya zan yi da wani yaya zan yi in kawo ƙarshen wani kana bin shi taku bayan taku kana bin shi bomba tu bomba duk inda ya je kana bin sa duk motsinsa kana gani damuwarka ya za a yi ka samu daman da za ka masa kwaf ɗaya to wannan kwantan ɓaunan da kake wannan lambon da kake yi shine ake kira da almakaru muna ganewa ko shine makirci kenan saboda ka ma'ana shine an taf'ala asbaban khafiyatan fataqa fi fataqa bi khasmika wa huwa la yuhissu wala wala yadri walakinnaha bin nisbati ilayka ma'lumatun mudabbaratu shine wato ka bi wasu sabuba na boye domin ka farma abokin husuma ka ba tare da ya sani ba bayan amma kai ka san abubuwan da kake yi kuma ka san irin da barbarin da kake ta yi domin ka kai mishi farmaki to shi makirci yakan zo da ma'ana guda biyu ko dai ya zama makarun fi mawdu'in madhin ko makarun fi mawdu'i dhammi ko dai ya zama makirci abin yabo ko ya zama makirci abin zargi domin muka ɗauki duka waɗannan ayoyin guda uku da muka kawo za mu ga sun kawo wannan nau'in makircin guda biyu kaga wa makaru wannan makarun mazmum ne makirci ne abin zargi amma wa makarar lahufa wannan makarun ne mahmud makarun mamduh makirci ne abin yabo wa makaru makaran wannan makarun ne mazmum wa makarna makaran wannan makarun ne mamduh wa yamkuruna wannan makarun mazmum ne amma wa yamkurullah wannan makarun ne a mahmud ko mamduh to yaya za a yi makirci ya zama makirci abin zargi ko ya zama makirci abin yabo wannan shine zai nuna mana bambancin tsakanin makarun da ake jingina ma Allah da wadda kuma yake na sharri ne ba a jingina ma Allah muna fahimta ko makarun mazmum wadda yake makirci abin zargi shine ka zauna kana kulla makircin yaya za a yi ka cutar da wani ba tare da ya maka komai ba ba tare da ya maka wani abu ba ya zama kai ne ka fara kulla makilcin to kai da ka fara kulla makilcin sunan makilcin kan makarun mazmum makilci ne abin zargi za a zarge kan me yasa kai kamar irin yadda su waɗannan kafiran suka zauna suna tunanin ya za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kashe shi ko su daure shi ko su kore shi daga gari kaga wannan makarun ne mazmum domin me ya ci musu me ya sha musu me ya sace musu me ya zubar musu babu abin da ya musu to wannan shine makarun mazmum kenan to amma shi makircin da Allah yake yi kuma shine makarun mahmud ai fi muqabalatil makr kenan wajen mai da martani ko muqabalanta ko daukan fansa akan makircin da su waɗancan din suka yi saboda haka shi makircin Allah makarun ne mamduh makarun ne mahmud ba sai kuma na fahimta ba kaga bambanci tsakanin wa makaru da kuma wa makarallah wa yamkuruna wa yamkurullah wa makaru makaran wa makarna makaran kaga wannan shine bambancin da yake tsakanin su shine bambancin da yake tsakanin su to shi yasa zaka ga duk inda aka siffanta Allah da siffan makaru to zaka ga ya zo ne makarun ne ala sabilil muqayadati ala sabilil muqabalati wat taqyid zaka ga ya zo ne a bisa wato bayani na cewa sun yi kafin Allah ya shine ala sabilil muqabala kenan su suka fara sai kuma Allah shi ma ya maida musu domin kamar yadda muka ji ai mun fahimci ma'anan makaru da na kawo mana shine shirin da zaka yi don kai kwafde ma wadda ke husuma da kai ba tare da ya sani ba to su kafirai lokacin da suke kulla makilcin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daure shi ko koren shi daga gari ai Allah yana da shirin da yi a kansu a cikinsu akwai saba'in da za a kashe a badar akwai saba'in da za a kama a badar akwai wanda za a kashe su a uhudu akwai wanda za a kashe su a waje kaza amma su sun san wannan shirin da Allah ya musu ba su sani ba muna gane ba ku to wannan shine makarullahi kenan makarun ne ala sabilil muqabalati wat taqayyidi shi yasa a baka iya zuwa kawai ka siffanta Allah subhanahu wata'ala da siffan makilci kawai ka ce inna Allah makir ka ce ai Allah yana makaru ko ka ce ai Allah makiri ne wannan ba haka eh la ala sabilil khabari wala ala sabilit tasmiyati ko a fuskan bada labari ko kuma ka sa ma Allah suna ka ce Abdul Makiru ko Abdul Makiri wannan ba zai wannan bai yi ba saboda me idan ka ce almakaru alal itlaq ka saka to yana iya daukan ma'anan makarun mazmum yana iya daukan ma'anan makarun mamduh shi kuma Allah iya makarun da ake siffanta masa shine makarun mamduh ba makarun mazmum ba shi yasa duk inda ya siffanta kansa da siffan makilci to sai ya fara bayanin su suka fara wa makaru wa makarallah wa yamkuruna wa yamkurullah wa makaru makaran wa makarna makaran sai Allah ya fara bayani su suka fara kafin sai Allah ya maida musu martani jama'a muna ganewa ku yawwa to shi yasa zaka ga bayan Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah wa makaru wa makarallah sai kika ce ayoyin da cewa me wallahu khairul makirina Allah shine mafi alherin masu makirci me yasa bai ce wallahu amkarul makirina ba me yasa bai ce Allah ya fi ku iya makirci ba sai ce Allah shine mafi alherin masu makaru shine malam Uthaymeen yace dalili shine a fala yakunu makruhu illa khairan shi makrun Allah baya zuwa sai da alheri walihada lam yasih an nasifahu bidhalika malam yace saboda haka walihada yasihu an nasifahu bidhalika saboda haka ya cancanta ya inganta musiffanta Allah da siffan makaru amma makarun mamduhun mahmudun fa naqulu huwa khairul makirin sai mu ce Allah shine mafi alherin masu makirci aw nasifahu bi sifatil makri fi sabilil muqabala ko mu siffanta shi da siffan makaru amma wajen sakayya ma wadda ya fara yin makaru ai muqabalati manyan kurbihi wajen muqabalantan wadda ya fara yi ma addinin sa makilci ko yi wa manzon sa makilci ko yayi ma bayin Allah makilci fa naqulu sai mu ce inna Allah ta'ala makirun bil makirina sai mu ce Allah yana yi wa makirai makaru mun fahimta ku Allah yana yi wa makirai makaru amma ba za ka siffanta Allah kawai ka ce Allah yana makaru ba don ba kowa Allah yake wa makaru ba ban san ko muna ganewa ba ba kowa Allah yake wa makaru ba shi yasa yace yace li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah da yace wa yamkuruna wa yamkulullahu suna makirci Allah yana makirci kaga shine yamkuru bil makiri ne kenan Allah yana makirci wa makirai amma ba sakewa za ka yi ka ce kawai Allah na kaza ba kamar yadda za ka siffanta Allah ka ce Allah na azultawa Allah na bayarwa Allah na rayarwa kaga wannan za ka sake arzikin azultawan alal itlaq ka ce sunan Allah ar-razzaqu alal itlaq amma ba za ka zo ka ce sunan Allah al-makiru alal itlaq ba ka sake kawai ka ce sunan Allah al-makiru wannan bai daga cikin siffofin da zaka siffanta Allah da shi alal itlaq sai kai kaidi sai kai kaidi ce shi Allah khairul makirina ne shi shi Allah wato yamkuru bil makirina ne muna fahimta ku sai ka ce to wallahu khairul makiri saboda ka a waɗannan ayoyin suna siffanta suna tabbatar mana da yadda Allah subhanahu ta'ala ya siffanta kanshi da siffa ta almakaru sannan sai aya ta gaba malam yace wa qauluhu da fadin Allah ta'ala da yace innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah yace innahum lallai su kafirai yakiduna kaida suna yin kaidi kaidi mai girma wa akidu kaida ni ma kuma ina musu kaidi kaidi mai girma a kaidi lafazin alkaid kana iya cewa ma'anansa ɗaya da almakaru shine duk abin da za a shirya domin a cutar da wadda bai san hawa ba bai san sauka ba shine alkaidu a karan farko na su kabarai to Allah kuma ya ce suna shirya kaidi sannan wa akidu kaida yani kaidan a'zama min kaidihim suna yin kaidu ni kuma ina musu kaidin da yafi nasu girma kaidin da yafi nasu wadda su ba za su iya turewa ba shine daga cikin kaidin su shine ayar da muka ji ta suratul anfali wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka kaga wannan kaidi ne suke shirya ma wadda bai san hawa ba bai san sauka ba to Allah shine sai ya ce wa akidu kaida eh ni kuma ina kulla musu kaidi ina kulla musu makilci shi yasa saboda sun gama shiri Allah ma kuma ya gama nashi shirin suna nasu Allah ya gama nashi lokacin da suka zo za su za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi ittifakin cewa tunda kuna tsoron in kun kashe shi kan dangin sa su ce za su daukan sa to yanzu abin da za a yi shine kowace kabila ta kawo mutum ɗaya a cikinta idan aka je aka same shi kawai a haɗu kowa a cikinsu ya ɗaga takwabinsa a lokaci guda a sauƙi a lokaci ɗaya idan an zo an ce wa ya kashe shi sai a ce duka ƙabilun larabawa ne suka haɗu suka kashe shi kaga ba za su iya faɗa da su duka ba to yanzu iya abin da za su yi shine su ce a biya su diyan ɗan uwansu sai mu haɗa kuɗi mu mika musu to shine annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dare da shi da sayyidina abubakar suka tashi suka bar gari suka bar garin makka suka kama hanyar hijira zuwa madina manzala ya dauko sayyidina ali ya ce zo ka kwanta akan gadona da safe zo ka kwanta akan gadona da wane da wane da wane da wane za su zo kashe ni an jima da daddare kuma ga dukiyan wane da wane da wane nan na amana da ya bani gobe da safe in gari ya waye ka dauka ka mayar musu kaga wannan ya nuna imanin sayyidina ali mutum ne ana neman shi za a kashe shi sai ce ka zo ka kwanta a kan gadonsa ka lullubu da bargonsa ka saje kamar kai ɗin shi ne in sun zo su ganka su ɗauka shi ne kuma ya imani amma akwai wani abin lura wanda sabai suke kula shi ne tun da manzala ya ce da shi in gari ya waye kamar yarma wane da wane dukiyansu to ya yi imanin cewa ba za a kashe shi ba har gari zai waye da shi ban san ko mun gane ba domin inda manzan Allah ya san cewa Allah ya masa wahayin za a kashe shi to da ba zai ba shi aika ya faɗa in gari ya waye to amma tun da ya bari ya ce gashi in gari ya waye ishara ce zuwa ga cewa Allah ya sanar da shi cewa ba za a kashe shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam suka tashi cikin dare suka fita da suka zo suka duba suka gaba manzon Allah bane aka baza sanarwa cikin dare Muhammadu fa ya gudu saboda haka a barbaza duk wata hanyar fita daga gari a barbaza masu tsaro su sa ido sosai to wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo wucewa ga mutum goma nan da aka sanya su a hanyar Madina hanyar da za a fita daga maka inda zai kai ka madina suna zaune suna jiransa ba bacci suke ba idonsu biyu amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo wucewa sai karanta ayan suratu yasin waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun ma'ana kamar ka ce addu'a ce misali amma ya zo ne a khabar ne uri da bihil insha misali shine Allah ka toshe gabansu ka toshe bayansu ka rufe idanuwansu kar su gani to manzala da ya zo wucewa don ya nuna musu ikon Allah maimakon kawai ya wuce sai ya ɗebi ƙasa sai ya zuba akan kowanne daga cikinsu sai ya wuce sai da ya wuce kowa sai dawo hayyacinsa kowa ya taba kansa sai ji kasa a kanshi ga kuma alaman an wuce an bita nan wajen kaga shine innahum yakiduna kaida wa akidu kaida muna fahimta ku wannan shine wayan kuruna wayan kurulla to wannan ka'ida ce ita ce duk wanda ya tsaya akan addinin Allah to duk abin da za a kulla masa Allah zai tare mishi duk abin da za a kulla mishi Allah zai tare mishi waƙi'o'i da suke faruwa suke wakana a zamaninmu nan zai nuna mana ayoyi da yawa na Allah subhanahu wata'ala akan haka duk wanda ya tsaya ma addinin Allah Allah bai barin shi ya wulakanta duk wanda kaga ya wulakanta to mai fada da addinin Allah ne duk mai fada da addinin Allah kuma ba zai kai labari ba ba zai kai labari ba yanzu idan ka ɗauki misali da abin da ya ta faruwa da malam lawal tirayon Allah ya ƙara mishi kariya ya ƙara mishi albarka kowa ya yi ca a kan shi duk wani nau'in 'yan bidi'a mutanen manzali suka yi ca a kan shi 'yan tijjaniya su ne 'yan kadiriya su ne 'yan kalakato su ne 'yan shi'a su ne 'yan wane ne duka su ne a kan shi shi kadai shi kadai kowa ya ya zare takwabinsa ya yage haƙwaransa a kansa shi shi kaɗai kuma suka yi amfani da daman cewa suna tsammanin tuna baya yin gwamnatin jihar kano ne yanzu bari su yi amfani da ita kaga an ƙara samun ƙarfi kenan an ƙara samun ƙarfi kenan kuma koda sun yi dinayin haka mataimakin gwamnan jihar kano ya tabbatar da haka a cikin jawabansa ya tabbatar da haka an zo an haɗu da 'yan waye da 'yan waye duka akan shi shi kadai amma ka duba ka gaba abinda lamarinsa yake ƙara yi sai gaba wannan kuma zai ƙara tabbatar maka na rantse da Allah inda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi lalacewa zai inda ya zagi manzan Allah wallahi lalacewa zai lalacewa zai a ina wanda ya ce wa manzan Allah raƙumi kun sake jin ɗuriyarsa ina wanda ya ce wa manzan Allah hankaka shi kama ba guduwa ya yi bar ƙasan ba ina suke ai duk wanda ya taɓa manzan Allah lalacewa zai duk wanda ya taɓa manzan Allah lalacewa zai to kaga in ba din tsayuwa da ya yi a kan addinin Allah ba da yanzu sun gama da shi da yanzu sun gama da shi shi sa a zauna a kulla makilcin har suka zo suna tattaunawa a bidiyo suna maganan yadda za su yi da shi ba su san cewa microphone yana ɗauka ba ba su sani ba suna kulla makilcin ga yadda za su yi da tirayom nan amma ga shi nan suka je suka kai kwamitin shura duk aka gama aka je wane ne aka je wane ne sai ga shi nan wani waye wanda yadda zai tabbatar maka da abin shi ne malami ne fa a cikinsu wai ya fito dan nan jos yana bayanin cewa wai tun da gwamnati ba ta ɗau mataki a kansa ba to za su yi mishi abin da suka gada daga iyayensu me suka gada tsafi bayaninsa kenan za su yi mishi abin da suka gada daga iya kaga iyayensu sun gadar musu da tsafi kenan saboda haka yana maganan cewa in gwamnati ba ta ɗau mataki a kan shi ba wai za su yi mishi addu'a sai zai mutu baya tsaye zai mutu Allah sarki wato su ba su gane wani abu ne inda ka zama ahlus sunna irin wani abubuwa Allah duk ba za su baka tsoro ba duk ba za su baka tsoro ba akwai wadda ni yake gaya mun wai in kiyaye fushin shehunnai a kaina wai ni yake gaya mun wai in kiyaye fushin shehunnai a kaina cika hukum Allah ni shehunnan da suke rayuwa ba su ba ni tsoro ballantana matattu waɗanda suke rayuwa ma ni ba su tsorata ni ai kai da kama yadda cewa shehin na fushi kuma fushin shi na tasiri kai ne ma ke tsoron fushin shehin ni shi kan shi shehun naka musuluncinsa ma kokwantansa nake ballanta na yin tunanin wai fushinsa zai tasiri a kaina kai da kai imani da shi ne kai ne ma yake baka tsoro ni kama ba ba ni tsoro ban ma yadda yana yana fushi ba balle fushinsa ya tasiri fushinsa na banza da wufi ai ire-iren ku ne ku ne ake tsoratar da ku karshe yayi fushi a ina ban da mu a ina mu kan banda mu a to ni kan ma idan idan shehunnai suna fushi tsakani da Allah in shehi bai fushi da ni ba ka ai ban gama aiki na da na zoyi duniya ba ai ban gama ba kuma misalin da zaka dauka Allah ya ji kan malam Jafar Mahmud Adam akwai bayanin da yayi yace su suna cewa mu muna zagin shehunai bayan kuma suke zagin shehunai amma ba su sani ba ya ce idan aka ga malamin sunna da manyan motoci da gidaje da waye da waye sai a ce saudiya ta karbe shi saudiya ce ke ɗaukar nauyinsa amma idan aka gan shi a talauce ya ja baya ya ja baya sai a ce fushin shehunai saboda haka shi shehi tasirinsa baya zuwa sai ta hanyar banza sai ta hanyar tsiya to a nan da ni da shi waye zagi shi ai yanzu kamata ya yi da ka ce o ka duba ka gani duk da zagin shehi da yake amma duk da karamcin shehi gashi ya bashi gida gashi ya bashi mota amma shi shehi wai ba a gane yana tasiri sai ta hanyar lalacewa sai ta hanyar tsiya kaga wannan ai zagin shehi ne sannan kuma yanzu mu dauka tsakani da Allah yanzu dukanmu da muke zaune a masallacin nan ai ahlus sunna ne mu idan fa ka ce ahlus sunna ne mu ishara ce zuwa ga cewa duk waɗannan shehunan suna fushi da mu ko sun san mu ko ba su san mu ba suna fushi da mu don mun shiga cikin jimillan ahlus sunna amma yanzu in aka bi layi layi layi layi zuwa baya a cikin mun nan za a iya samun watakila mai mota ɗaya mai mota biyu ko uku da babban gida wani na da mashin da babban shago da babban kanti da wane ne shekara goma baya yana juya kuɗaɗen da sun kai miliyan nawa yana juya babban kanti daga shekara goma zuwa baya baya zuwa yanzu ya gina sabbin shaguna sun kai guda uku ko biyar a daidai hakan fa a ƙidan su fa shehi yana fushi da shi ne kuma amma yana ci gaba da sunan bata yi so ba yanzu yawwa inda fushin na tasiri wallahi da sunan bata yi so ba yanzu da sunan bata yi so ba yanzu ba cewa suke wai izala qad zalat wai izala ta gushi to ina take yanzu izalan ta zalat ko ai izalan me aka samu istiqamat aka samu yanzu istiqama ta riga ta tsayi ta tsayi amma babu yanda suka iya ba yanda suka iya shi yasa zaka ga hatta cikin ahlus sunna wai sai kaga mutum wai ya zo yana gaya maka cewa wai mutanen nan fa abun tsoro ne ya kamata a yi taka tsantsan da su abun tsoro ne me abun tsoro ne me ai idan tsoron kake yi wai kasu cutar da kai a baɗini to wannan tsoron kai fuskaufus sirri ne tsoro ne na shirka tsoro ne na shirka tsoron shirka ne idan kuma kana tsoron kar su kashe ka ne to wa zai kashe ka lokacin ka biyu ba waye zai kashe ka lokacin ka biyu ba ba wanda zai kashe ka lokacin ka biyu ba yanzu ka duba ka ga balan jafar mahmud adam duk irin kulle-kullen da aka yi mishi kano ne mai duguri ne da waye da waye da waye duka da Allah bai sa ajalinsa ya yi ba wallahi sai da ya gama isar da sakon Allah kafin ya mutu shekara goma sha tara baya da malam jafar ya rasu inda za a dawo da shi zuwa duniya yanzu abin da ya yi a bayan nan dai shi zai maimaita ba wani sabon abu zai yi din ya riga ya gama abin da aka turo shi ya riga ya gama hakanan ka dubi irin malam albani zaria rahimahullah duk gwagwarmayan wanne ne ba a yi ba wanne ne ba a yi ba yau inda malam albani zariya yana raye da a wasan nan dai da take shekara goma baya kafin a kashe shi ba abin da zai kara a kai ita ɗin dai ita ce saboda ka aikin da allah ya sa shi ya yi ya riga ya yi mukan yan bauchi ai mun ga aya ina malam idris abdulaziz allah ya gafarta mishi wani irin kulle-kulle ne ba su yi ba meye ba su yi ba meye ba su yi ba haka nan dai suka zuba ido suka zuba ido sai da ta Allah ta yi tukunna kuma ya yi mutuwa mai kyau irin mutuwan da kowa a cikinsu yana fatan ya yi kalan wannan mutuwan sai dai yana so yana kaiwa kasuwa kowa a cikinsu ba wadda baya fatan mutuwa irin ta malam idris abdullahi a cikinsu wallahi mutuwa a daren juma'a a cikinsu wallahi ba wanda bai fata a yi maka sallah a safiyan juma'a abin ne ka a ranar juma'a bayan Allah cuncurun don jama'a cuncurun don jama'a masoya malar ransu ya yi fari makiya ya gashi ya cika da kalmar shahada makiya kuma ransu ya ɓaci hankali ya tashi ba su so ba ba su so ba gashi ya cika da kalmar shahada iya kawai inda suka barke da masu cewa ya nuna musu bidiyon yadda ya cika da kalmar shahada sai ga shi ma kuma kwanan nan mahaifiyarsa ta rasu to ita mahaifiyarka ina bidiyon mutuwanta da kalmar shahada ta ina nuna mana ina ta mutu da kalmar shahada in dai ba bidiyon mutuwa da kalmar shahada to ya nuna ita ma ta mutu da kalmar shahada ba kenan ba mu yadda ba ba ta mutu da kalmar shahada ba kenan mm shi yasa mu gyaran da muke ma yan uwan mu ahlus sunna mu ahlus sunna ne ba yan bid'a bane ba mahukata bane addinin mu akwai tsari aƙidar mu ta alu sunna bata ba mu daman ka ɗauki mutum ka kai shi wuta ba sai in nasi ne kai shi wuta sai dai ka ce duk wanda ya mutu yana aiki kaza dan wuta ne dan wuta ne saboda haka dan wani wawan yaro ya zo ya ɗauki malaman mu ya kai su wuta ba shi ne dalilin mu kuma da zamu ce mahaifiyarsa yar wuta bace dan mu mamansa ma ba da ita muke rigima ba ruwan mu da ita da wa muke rigima da shi muke yi da shi muke yi illa iyaka ai wannan zai zama aya gare shi yana da hankali a ce mahaifiyar da ta haife ka ta rasu a cikin mutum goma da za su buɗi baki su yi addu'a takwas za su ce Allah tsine mata albarka takwas za su ce Allah ƙara nauyin ƙasa kuma laifin kai ne ka jawo kuma jawowan saboda shiga haƙƙin wasu shiga mutuncin wasu ba tare da haƙƙi ba ka ja mahaifiyarka wannan dan kuka mai ja uwarsa zagi wannan bai ishe ka hankali ba wannan bai sheka hankali ba da wani fuska za ka karbi wannan ta'aziyyar mutanen ka shiga comment section ka gani kai postin mahaifiyar ka tara su duk wanda ya shiga dai tsine mata albarka duk wanda ya shiga sai dai tsinuwa mahaifiyar ta haife ka yanzu wannan bai sheka aya ba wannan bai sheka abin ɗaukar hankali ba saboda haka mu ahlus sunna ne ahlus sunna masu postin hoton da suna cewa ta mutu mushe ta mutu yar wuta ahlus sunna su daina wannan wannan kuskure ne wannan kuskure ne yau in muka samu tabbacin ta mutu tana bautan shehunnai ta mutu tana bautan wani Allah ta mutu da aqidar komai Allah wannan tabbaci ne duk wanda ya mutu mushriki in ya shiga wuta ba zai fito ba wannan tabbaci ne ba ku kwanto amma abin da baka da tabbaci akai ba za ka kai haka ba amma yanzu wanda ya mutu yana kira zuwa ga bautan shehunnai ya za ka yi da shi dama kafiri ne shi in ya mutu makomansa ɗaya da fir'auna da hamana ba bambanci babu bambanci so yanzu abinda za ka gane shi ne duk kulle-kullen da ake yi ana nan ana ta yi don a gabayan ahalus suna amma babu yadda aka iya bayan da aka iya babu don duk inda ka ji ana maganar a yi makilci ko a yi kulle-kulle to hujja ta ƙari kenan hujja ta ƙari amma in dai akwai hujja in dai akwai hujja to ba bukatan makaru ba bukatan kulle-kulle ba bukatan kawai menene buɗe ne ka karanta wanda kuma wannan karatun shine karatun da ɗan bid'a baya su abin da ɗan bid'a baya kauna kenan a rayuwarsa a ce da shi ya buɗe ya karanta so duk inda ka ji ana ana kulle-kullen makilci to bid'a kenan bid'a kenan amma babu yadda aka iya dole haka za a yi a zuba ido ana ganin sunan nan dai ba yadda aka iya da ita shi yasa zaka ga wani lokacin Allah yakan matsi bakin su su faɗi gaskiya yanzu babban malamin su da suke ganin darajarsa makari sai da Allah ya matsi bakinsa yake cewa wani irin magana ne ka buɗi baki ka ce wa ɗan izala bai san manzon Allah subhanallah wani irin magana ne wannan mutumin da kullun damuwansa a karanta hadisi a gaya masa yaya annabi yayi yayi kuma ka zo ka buɗi baki ka ce wai bai san manzo Allah wani irin wannan ne ga wace amsa zaka ba mu Allah wannan ba mu muka fadi ba fa alhaqu ma shahida bihi aladu ne ba mu muka fadi ba shi jagoran su shine ya fadi to yanzu kaga ko dai su yadda mu masoya manzon Allah ne ko kuma su yadda mu makiya manzon Allah ne jagoran su makareci ne yayi ƙarya dole su yadda da daya ciki dole su yadda ko dai su yadda mu masu mu masu ya manzo Allah ne ko kuma su yadda shi makarici ne wace ne za su dauka ciki saboda kan kaga ana maganan ayi kulle kulle ayi wane ne ayi wane ne to ba gaskiya kenan babu gaskiya ba gaskiya amma ka duba kaga irin challenges da sunna take fuskanta a kasar nan yanzu an kai matakin da da 'yan tijjaniya da 'yan ƙadiriya da 'yan tatsini da 'yan shi'a da kiristoci masu bautan alloli uku dukansu sun haɗa kai wallahi manufar ba komai ba ce illa saboda wai suna so su ga bayan alu sunna iya manufar kenan ba ku ji shehin ƙadiriya na kano a ɗaya daga cin shehunansu ya ce sun fi kusa da masu suka sama da mu 'yan izala ba ba ku ji maganan ba sun fi kusa da masu suka saboda sama da mu 'yan izala to ba wani abu ba ne dama eh su da 'yan kadiriyan da 'yan tijjaniyan da 'yan shi'an wallahi ba komai yasa suke son masu suka ba sai don saboda suna ganin wani yana fada da mu iya dalilin da yasa suke son shi kenan suna ganin yana fada da mu mu kuma laifinmu guda ɗaya ne a wajensu shine mun ce ba mu yadda da karamomin ƙaryen da aka jingina ma shehunnai ba iya laifin mu kenan a wajensu karka daga karka kara iya laifin mu kenan a wajensu mun ce ba mu yadda da karamomin ƙarya da aka jingina ma shehunnai ba wallahi iya laifin mu kenan duk inda ka ji an ce maka wai wai sun zagi manzo Allah sun wallahi an fake da guzma ne an harbi karsana amma wallahi ƙarya suke shi kanshi shehin kadiriyan da yake magana da aka ce da shi kun dage akan mu malam lawan taurayon wai ya zagi manzo Allah ina maganin shehi mai rakumi wanda ya ce manzo Allah rakumi yace shi bai da kes da wannan ba ruwansa da shi wanda yake da kes da shi ya je kai kara maganar da ya faɗi kin shi bai da kes da wannan bai da kes da shi bai da kes da shi so su shehunan su sune gaba shi yasa shi kanshi makarin a jawabin shi da yazo sai ce wai maganan da malam lawan turayen ya yi su'ul adabi ne wane ne amma shi maganan da alkarmawi ya yi wai a zahiri in an kalli maganar a zahirinta su'ul adabi ne amma in an mata tawili za ta iya gyaruwa a zahirinta bata dace ba amma an mata tawili za a mata kuskure ma a gyara ta saboda me yasa saboda shi wannan da ya faɗi wancan maganan baya cikin su wannan kuma nasu ne shi yasa da yazo kafin ma yayi maganar sai da yace maganar da wani babban malami yayi kamba ma sha'anin sa kafin ya faɗo maganar shi professor kame kame kenan hmm professor kame kame kenan mashiridici mutum da yazo ya zauna yayi karatu awa daya saboda rashin hankali wai ka zo ka ce wai a iya jawabansa sakon sha uku ko kadai ka saurara a awa ɗaya kuma wai za ka yi ta'aliki a kai haka wani irin rashin adalci ne wannan ka ce kai iya abin da ka saurara a jawaban mutum cikin minti arba'in minti talatin an turo maka wannan minti goma wannan minti biyar amma duka duka sakon sha uku ka saurara amma kuma za ka yi ta'aliki a kai ina adalci a cikin wannan ina adalci a wannan shi yasa duk maganganun shi zaka samu akwai ittirabi tsakanin su tufka da warwara ne in yayi magana yau a zama ɗaya kan yi magana a farkon magana a ƙarshe ya warware ta saboda ɗan kamakame ne kawai ɗan kamakame ne mutane ne kawai ke ɗaukar shi a matsayin malami amma duk wanda ya karatu ya san wallahi bai da nauyin komai ba abin da ya sani a karatu tunda mutum zai zo da sunan ilimi ya buɗi baki ya ce wai in manzan Allah ya koyar da abu wai ba shi ke nuna na manzan Allah ya fi na kowa ba sai manzan Allah ne ya ce nashi ya fi na kowa a babin addini to kowan ma wa ya ce ya kawo nashi tukuni ba maganin ma mu karana ba kowan wa ya ce ya kawo nashi ba magana a haɗa na manzan Allah da na wani ba shi wani wa ya ba shi daman ya kawo nashi am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah Allah ce kuna da ababen tarayyar da suke shar'anta muku addinin da Allah bai shar'anta ba ne? Ai ba maganin ba haɗa na manzan Allah da na wani ake yi ba, a'a shi wani waye ya ce ya kawo nashi, waye ce ya kawo nashi da izinin wa. Da izinin wa, ballanta na harka zo kana mukananan wai na manzo wai sai kana jira sai manzan Allah ya ce maka nashi nashi ya na kowa. Ga ka'ida ga mammiya da manzan Allah ya bayan khairul hadi hadi Muhammadin wannan ita ce ka'ida ga mammiya ka ɗaura ta a komai na annabi shine mafi alheri kuma ya buɗi baki ya ce wai wai duk wani ɗalibin ilimi ya san wannan ka'idar har yau kuma mun jefa kalubale ga da'irar ɗariƙan tijjaniya na duniya duka in makari bai amsa ba ɗalibansa su amsa a madadinsa su kawo mana a ina wannan ka'idar take a ilmance a wani littafi aka faɗi wannan ka'idar wani malami ne ya faɗi wannan ka'idar su kawo mana waye ya faɗa magana ce kawai ta molanka da rudar da jahilai da wawaye magana ce kawai ta molanka magana ce ta molanka wai kuma maganan fa yana yi ne wai dan bada kariya mu wanda ya ce wai salatul fati ta fi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wai wai abin da zaka gane shine koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da abu ba shike nuna na annabi ya fi na kowa ba sai manzon kenan fa wannan ishara ce zuwa ga cewa makariya yadda salatul fati ba manzon Allah ne ya koyar da ita ba wannan ishara ce makari ya yadda salatul fati ba manzo Allah ne ya koyar da ita ba dan akwai tambayar da aka mishi aka ce a cikin sallah wanne za a yi salatul fati ko salatul ibrahima wallahi sai ya ce kai salatin annabi wannan ta zo daga manzon Allah to wace ce ta zo daga manzon Allah salatul ibrahimiya saboda haka kaga kenan shi karan kanshi makari ya yadda salatul fati ba ta annabi bace wa ya kawo ta Muhammadu Bakari shi ya kawo ta amma ba manzon Allah ba Allah ya samu wani lafiya saboda haka duk abin da za a gama kulle-kullen duk za a gama amma Allah yana tare da gaskiya ne kuma Allah yana nan a madakata yana jiran kowa kowa zai je ya samu Allah kowa zai je gamu da Allah Allah kuma yana jiran kowa Allah yana jiran kowa kuma duk wayannan maganganun da muke yi wallahi ba wai so muke mu more akan wasu ba din na sani har cikin ahlus sunna ko wanda ba sa jin daɗin raddin nan ba sa jin daɗi dan zaka ga wani yazo ya tare kai yana maka nasiha a daina raddin nan raddi kuma ba zai yi a daina shi ba ai ba addini sai da raddi ba addini sai da raddi soyayya ce ta sa kake so in daina raddi Allah ya saka maka da alheri da soyayya nan amma raddi kan ba za a daina shi ba a ina ba zai yi ba don ƙur'ani cike yake da raddi in dai za a daina raddi to za a daina karanta ƙur'ani za a daina karanta ƙur'ani akwai wasu mutane biyu da suka taɓa tare ni a bakin titi can sai wani ya ce min malam na ga wani bidiyon ka da kai raddi akan kaza kaza ka kalmomin da kai amfani da su ba su dace ba ya fahimtar da ni na fahimci cewa da gaske ne kalmomin ba su dace ba sun yi zafi da yawa kuma na karɓa sai ɗayan ya ce ni malam ma da za ka bi shawari na raddin na wallahi da ka daina shi kawai a ci gaba da karatu ya ce don Allah ka taimake ni yau in ka koma gida ka tashi ukun dare kai ta istighfari ko Allah zai yafe maka wannan zunubi eh a wannan zunubi ne wannan zunubi ne ai in nayi mafarkin na daina raddi ma bid'a da shirka to ina farkawa zan roki Allah in dai mafarkin nan za ta tabbata Allah ka sa in mutu wallahi ina farkawa zan roƙi Allah in dai wannan mafarkin zai tabbata to Allah ya sa in mutu in ya fi sauƙi akan ina ganin ana bautan wani Allah ana wa manzan Allah zanga-zanga kuma in shiru wallahi gwandan mutu to ai su a sukutu ridan shiru yadda ne in ka ga ana barna kai shiru ya nuna kayan da kenan amma ka ji mutane su zo suna cewa mutane suna bukatan a koya musu sallah da tsarki da wane ne ga asalin tsarki nan baka da shi to ga asalin tsarki nan baka da shi kana magana koya maka wani tsarki da sallah wani tsarki da sallah tauhidin ka baka samu tauhidi mai kyau ba kana magana koya maka tsarki da sallah ga asalin tushen nan falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah manzo Allah ya ce in ka je zaka musu wazi ka fara koya musu tauhidi kafin a zo kan sallah kai kana magana a tsallake wannan aje a koya maka sallah bayan a cikin sallan kullum kana karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ashe duk yadda ka iya sallah in dai baka tsaya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wallahi baka iya sallah ba don kawarware ta kawarware ta saboda haka su mutane wai abinda suke so wai shi ne wai duk kawai a shiru kowa ya tafi akan tafiyarsa hakan kuma ba zai yi ba hakan ba zai yi ba hakan ba zai yi ba in dai ba zan yi martani wa mai komai Allah ba to bai kamata in ce wa mai Allah uku kafiri ba bai dace ba in har a wajena mai komai Allah musulmi ne dan uwana to ya kamata mai Allah uku ma'a mai Allah uku ai shi ya kamata ya fi kusanci da ni sama da mai kuma Allah din yanzu ka samu kirista mai Allah uku ka mai wa'azi ka ce ya musulunta sai ya ce maka ya musulunta amma ya dawo komai Allah daga Allah uku ya dawo komai Allah gaba ka ci ko baya ka ci ai wannan ci gaba ne na mai tonan rijiya ai in akwai shirka mai sauki to mai saukin shine mai Allah uku akan mai komai Allah dan shi mai Allah uku sai da ya zabi zababbun bayi tsarkakku kafin ya ce su Allah ne annabi Isa malaika jibril na na Maryama wannan duka tsarkakkun bayi ne duk wanda ya gaba da su ma kafiri ne shi amma bai mai aƙidar komai Allah da Fir'auna da Hamana da Lamarudi da George Bush da Donald Trump dukansu alloli ne kuma ka ce wa shi ya fi kusa da ni akan mai Allah uku ai in za a yi wa'azi in za a bi tuba bi tadarruji to me komai Allah ne ya kamata ya sauko ya tuba ya dawo Allah uku sai ya dawo Allah daya in bai dawo Allah daya direct ba to amma me Allah uku ana ce da Allah daya yayi gaba kan ina ya me yake nan ai ya kara shiga jeji ne ai ya kara shiga jeji ne to ban ga dalilin da zan ce wa me Allah uku an ne in ce wa me komai Allah musulmi ba ba dalili ba dalili saboda haka duk wanda yake da aƙidan nan dole ne a maida musu martani raddi dole ne a yi shi raddi dole ne a yi shi sai dai kofa tana buɗe in ka ga mun yi kuskure wajen raddi za ka iya ce wannan kuskure ne ka fahimtar da mu karɓa mu gyara eh a yanzu ka ga yaro ya ɓata sallah cewa za ka yi bar sallan ko gyara mai sallan za ka yi yaro yanzu ya zo yana sallah sai ya ruku'u mara kyau yanzu za ka ce daina sallah ne gaba ɗaya ko ya gyara ruku'u gyarawa zai ba dainawa zai ba to haka raddi yake yadda kaga sallah a wajen mu wallahi mu haka raddi yake a gunmu yadda kaga sallah yadda ka san in ban yi sallah ba zan shiga wuta haka nake ji madaina wallahi in ban yi raddi ba zan shiga wuta mm da raddi shine addini
wanda ba su fahimta ba za su dauka cewa duk akan daidai ake haka ne da ita tafiya a baran waje haka ne kai a eh cikin ƙasa kuma kuma kuskure ne yawwa yawwa kuma ka san a cikin mutane wai akwai waɗanda su wai yan seculars ne su su su wai ba su da bangare a addini eh muzabzabi na baina zalika kenan la ilaha illa wa la ilaha illa shi dai kawai ya ce wai shi musulmi ne shi ba ahlus sunna ba shi ba dan bid'a ba a ai bi mujalladin kayan da kai ba ahlus sunna bane to duk inda kaga dama ka saka kanka sunan ka dan bid'a bi mujalladin kayan da kai ba ahlus sunna bane duk inda kaga dama sa kanka sunan ka dan bid'a ko ina ne din addini ba yan ba ruwan mu ba yan tsaka tsaki amma ka ji mutum wai ya zo musamman wai shi yayi ya karanci zallan boko ko yana da ah, freedom yana da cikakken yanci yana da daman yayi addinin da ya ga dama saboda haka kar in ce manaka ba daidai bane kar ka ce manawa ba daidai bane wannan wannan asalin tsagwaron kafirci kenan jahilci na ƙarshe eh ai ba zai yi bai da a koma gidan yan wata tudu judu kenan Mm. kowa kawai duk shi kenan duk abin da kowa ya ɗauka kawai da mai Allah uku da mai komai Allah da waye kuma duka kowa akan daidai yake don an je lahira da za a kenan yanzu da mai Allah ɗaya da mai komai Allah duk an je lahira duk Allah yana za su shiga zai yi ha ai ba zai yi ba yi ba zai yi ba kuma abu- abubuwa da yawa za ka ga hankalinka kaɗai ko ba a ma karatu ba hankalinka zai nuna maka ba daidai ba ne yanzu wanda ya ce maka komai Allah ne ka gaya min kai kalli kanka kawai ka kalli kanka ya za a gamsar da kai cewa kai Allah ne tsakani da Allah ta yaya kai yanzu da a gamsar da kai ka gamsu cewa kai din nan wai Allah ne kai ta yaya ai ba sai an gaya ma aya ko hadisi ba ka kai da wallahi kai ba Allah bane yanzu a cikin mun nan akwai wanda watakila bai da na karyawa haka ne ko ba haka ba to in kai Allah ne ka zauna da talauci eh ai ba zai yi bayi to amma da yake kai din bawan Allah ne sai yadda Allah yayi da kai shi yasa ka yi faɗi tashin ka buga ka buga ka buga in Allah ya rubuta ba za ka samu ba ka da ka hakura ka dawo haka ne ku ba ka ba saboda kai din ba Allah bane kai din ba Allah bane in kai Allah ne a cikin mu wa zai zauna a gidan haya idan kai Allah ne a cikin mu nan wane ne zai zauna da talauci wane ne zai shiga matsatsar rayuwa kai Allah ne waye zai hatsari a mashin bayan kuma kai Allah ne wa zai dai hatsari to amma saboda bisa kaddaran Allah kake rayuwa haka Allah ya tsara maka wake so ya hatsari babu wake san talauci babu wake san zaman gidan haya babu wake san babu amma yanda Allah ya tsara maka nan haka da ka hakura ka rayu akai saboda kai ba Allah bane to yanzu sai an gaya maka aya ko hadisi da dinga maka kai ba Allah bane ba sai an gaya maka ba ba sai an faɗa maka ba to shi yasa zaka samu duk wanda ya shiga cikin wannan tafiyar zaka same shi da yawa yawan su mulhidai ne ɗan duniya da kikai eh ni kallon shi wannan ɗan anti mai aƙidar komai Allah yanzu ka kalli wannan ka ce mun musulmi shi ma in ce masa musulmi ya za a yi wannan ya shiga gaban bi- in shiga in shi- in shiga bayan sabbi shi sallah ta yaya ta yaya mutumin da ya bayyana kafirci yana zaune ana masa waka ana dan antima Allah ne yana gyada kai shi ma wai Allah ne kuma duk abin da zai faɗa fa sai ya jawo baiti a littattafan Shehu Ibrahim ko Shehu Tijjani duk abin da zai faɗi sai ya jawo baiti da hujjarsa yake yi saboda haka shi Tijjaniyarsa Tijjaniya ce janu ba yar ba yar bogi ba da gaske yake Tijjaniyarsa ba munafunci eh da gaske yake fitowa mai ranar duk wannan raddin da kuke ganin suna masa wallahi ba wai raddin cewa wannan ba ita ce tijjaniya ba a'a raddin cewa lokacin fito da wannan abubuwan bai yi bane kai gaggawa da a gane da wuri shine iya raddin kai gaggawa za a gane da wuri amma a cikin su yake kuma sun san wannan ita ce tijjaniyar amma ba za su iya bayyana ta ba shi yasa ba littattafan da yake karantawa in kun yadda ba haka suke ba to ku ku dauko kusa a masallatan ku karanta mana sun ce sun kore shi ya ce mai koruwa ya saboda shi na faɗa mai jini to
shi ba da kuri ba saboda abin da ke faɗa yana faɗa abu yayi wanda Eh.
ya ne yana faɗin yana faɗa da hujja in kuma wuce bane su su ce ina faɗa da hujja amma yayi ku ajiye littattafan ku mu ku je ku dauko mana namu littattafan kuna karantawa ku a- ajiye namu ku dauko naku na tijjaniyan ku karanta mu gani madadin koransa da sai su fito su ce abin da ya faɗa ƙarya ne yawwa sai su ce in sai su ce in ka isa ka zo ayi muqabala shi kenan khalas ce in ka isa ka zo ayi muqabala Ah, shi da ya san wannan din ba addini bane akwai su malam Anas Idris da su malam kaki su daga Kano da suka je za su yi muqabala da shi ba cewa kai yana zazzabi ba to in ka je asibiti mara lafiya ba lafiya sai ka ce Allah ya bada lafiya yau kuma ga Allah ba lafiya to waye ne ba da lafiya waye ne ba da lafiya har suka je gaishe shi ai in dai kai Allah ne in ma rashin lafiyan ta sakwato da kaji an zo mukabala sai ka cire rashin rashin lafiyan ka ajiye a gefe sai ka zauna ayi mukabala to ga ya mun ta ina rashin lafiya zai tinkari Allah rashin lafiya ai na kasa ce to ta ina zaka tinkari Allah babu yadda za a yi rashin lafiya tinkari ubangiji amma kai Allah ne kuma kana rashin lafiya to wannan fai saboda ya san bata ne za a kure shi amma su waɗannan ya san haka tijjaniyar take su ce ya zo a yi mukabala da shi in sun isa su su kira shi su daina zaginsa su ce ɗan anti ya zo a zauna a yi mukabala da shi ba za su yadda ba saboda asiri zai tu- asiri zai tonu asiri zai tonu Hmm. jawahirul ma'ani za a ɗauko a sa a lit- a a masallaci a karanta ba riyadu salihin ba riyadu salihin kayan ahlus sunna ne yayi imamun nawawi ai ahlus sunna ne salafi ne shi shama'ilul muhammadiyya na imamu at-tirmidhi imamu tirmidhi ahlus sunna ne salafi ne shi ashiba na al-qadiyyat al-qadiyyat salafi ne ahlus sunna ku aje wannan littafin ina littafin shehu ibrahim ina littafin shehu tijani a dauko kashiful ilbasi a karanta Mm, a dauko asirul akbar a karanta a dauko jawahirul ma'ani a dauko yaqutatul barida ai dauran sa a zo a karanta da shi amma ina ba zai yi ba eh Allah mun gode maka akan ni'imar sunna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين آمين